أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما ga watan uku hijira 1447 ya yi muna daidai da ranar biyu ga watan tara ilaliya 2025 alkhairai da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na cigaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bana fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri yau insha Allah a cikin suratul mursalat daga farkon surar zuwa abinda Allah madaukakin sarki ya so Allah madaukakin sarki ya muna jagora suratul mursalat sura ce makkiya ma'ana an saukar da ita kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina tana daga cikin mafassal tana da ayoyi hamsin daidai ita ce sura ta saba'in da bakwai a jerin surorin alkur'ani daga suratul fatiha ita ce sura ta saba'in da bakwai kuma ita ce sura ta ƙarshe daga cikin juz'i na 29 daga cikin ajza'an alkur'ani Allah maɗaukin sarki iya muna jagora surar tana da kalmomi 181 tana da harafi 819 kenan wanda 815 wanda Allah ba shi ikon karanta wannan sura to surar tana dauke da lada mai yawa inda Allah ya ba mutum ikon karanta surar gaba ke daya malamai suka ce daga cikin falalar wannan sura tana ɗaya daga cikin surorin da suka sanya farin gashi ya fitowa manzo sallallahu alaihi wasallam imamu tirmizi ya fitar da riwaya daga ikrima daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yake cewa kala abubakar radiyallahu anhu sai na abubakar ce ya rasulallah ya manzon Allah wadda shifta na ga kayan hurhura farin gashi ya kama kami yasa ƙala wanda ya ce shayyabat ni hudun ba a hawatuwa suratul hud ita ce ta sani farin gashi da ‘yan uwanta daga cikin ‘yan uwan suratul hud akwai suratul waƙiya dama su ne suratul hud waƙiya mursalat sai amma ta sa'alun da ya shamsu kuwirat wa'innan surori su ne a sanadin farin gashi ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata akan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu abinda wannan surar take karantarwa ya ba mu ikon faɗar daidai da kare harshenmu daga faɗawa cikin kuskure. bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce wal mursalati urfa ina rantsuwa da iska wadda take bibiyan juna kamar yadda gizan doki take bin junanta an ka ce urful farsi shine gashin wuyansa zaka ga doki a wuyansa akwai gashi wannan shi ne urf wannan gashin za ka ga ba a tsinke da juna yake ba yana jere da juna ne to akwai wata iska da za ga ta taso tana jere da juna a hankali take tafiya ba ta tsinkewa sa Allah ce mun san da ita muna rantsuwa da wannan iska fal'asifati asfa Allah ya ce ina rantsuwa da iska wadda take bugawa da ƙarhi yarri shadida eh shadidatul hubu mai bugawa da ƙarhi an kaga iska tana bugawa da ƙarhi tana tafiya ne a cikin iko na Allah da tasarrufinsa Allah ce yana rantsuwa da irin wannan iska wannan shirati na shira Allah yake cewa ina rantsuwa da iskan da take ya ruwa wadda take raba ruwa iskan da take kora ruwan sama allati tanshurul matar iskan da take shimfida ruwa za a yi ruwa sai kaga iska ya taso ko ana ruwa kaga iska yana gudu lace duka wannan iskan muna rantsuwa da shi falfariqati farqa kuma ina rantsuwa da mala'iku wa'inda suke raba ƙarya da gaskiya rarrabewa wanda suke Allah yake aiko su su sauko don su raba bainal haƙƙi wal batil tsakanin ƙarya da gaskiya falmulqiyati zikra Allah ce ina rantsuwa da mala'iku wa'inda suke sauko da wahayi falmulqiyati zikra Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku da suke sauko da wahayi zuwa ga annabawa. Uduran shi wannan wahayi zai zamanto idar ne min Allah ilan nasu ma'ana an ba mutane dama sarari an maka uzuri ka gyara ka dawo ka shiga taitayinka. Aunudura ko kuma gargadi ne daga azabar Allah don wani lokaci kakan auka akan abin da ba daidai ba to in aka kama ka da wannan laifin kaga baka san inda zaka sa kanka to amma sai a zo a ce ma abin nan da kai fa ba daidai bane to ka bari in kuma ka ki bari to ga abin da zai same ka kenan uzran kamar uzuri ne ma mutane dama ce aka baiwa mutane an yi musu kau da kai au nuzura ko kuma gargadi ne cewa kada su sake inna ma tu'aduna lawaqi lalle ku sani ku dai mutane abin nan fa da ake muku alƙawari zai faru inna ma tu'aduna lawaqi abin da ake muku alƙawari game da shi zai auku na tashi alkiyama ko kun shirya ko ku shirya yaushe fa idan nujumu tumisat yayin da taurari aka tafiyar da haskensu aka tafiyar da hasken tauraro rannan ya kara aiki ke idan sama'u furijat idan aka tsaga sama furijat ɗai shukat li tanzilil mala'ika za a tsatsage sama mala'iku su ci saukowa daga sama to kiyama ta tsaya kiyar kaga dai duniya ba ka ganin mala'iki mala'ira za a gan shi ido da ido doyin da kaga kaɗaga kai mala'iku ne wal malaku ala arja'iha za ga mala'iku a sansanin sama gaba ga sanin saukuwa kawai suke kuma ka san yawa bakin mala'iku ne mala'iku akwai yawa gare su zala dai isra'i da miraji ya ba da labari ya ce a sama bai ga wani guri da zai iya ɗaukar tafin hannu ba ba ce akwai wani mala'ika nan da yake ma'alla rukuki ko yake ma'alla sujjara sau da yawan mala'iku ranar kiyama sai Allah ya tsage sama su sabko kasan in ba da Allah ya yi makiyama tsari ba ya yi mata shiri ba ai da kasa ba ta ɗauka waɗanda za a hisabi ba ta ɗauka tun daga adam har na ƙarshen wanda za a haihu a duniya fa duk za a tarori guda ne aljanu za su zo ya ajuj da ma'ajuj za su zo sannan mala'iku za su zo Allah zai zo a hisabi ka kaddara wurin nan kaka yake yau a ce kawai ya mai ‘yan ya mai kaɗai da wanda suka mutu tun farkon kafa ya mai da wanda suke a yanzu a ware hili su taru wuri guda ya kake tsammanin yawan sai to a ce duka mutanen Nijar za su haɗu wuri guda a ce haɗa da na Najeriya har wanda suka mutu kiyaman da Allah ya wata shiri kaji an shirya ne komai an shirya shi kawai mu bi Allah za ka yi kallo wallahi inda ka bi Allah in ko baka bi Allah ba za a kalle ka da kiyama kenan fa idan nujumun umisat Allah ya ce idan aka tafiyar da hasken tauraro wa idan sama ufurijat idan aka tsage sama aka tsatsaga ta aka yi mata hanyoyi inda menene inda mala'iku za su sauko wa idan jibalu nusifat yayin da duwatsu aka cire su daga wurarensu gane ko aka cire su aka kawar da su wurin da kasan dutse ne sai kamar ruwa ya yi gaba da girgice babu shi wa idan rusulu uqitat mana yayin da aka tattara manzanni ga baki ɗayan su wa idan rusulu jumi'at liwaktin muhaddad yayin da za a tattara manzanni ga baki ɗaya a wuri guda na wani lokaci da Allah ya san iyakarsa liyaumil fasli saboda menene ranar da za a rabe tsakanin bayi mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi mai gaskiya a tabbatar mai da gaskiyarsa mara gaskiya a tabbatar mai da rashin gaskiyarsa wa ma adara kama yawmul fasli hmm aw to shikenan wa idan rusul uqitat ko idan aka tattara manzanni gabaki daya li'ayi yaumin ujjilat ko mana ga wani yini mai girma da aka jinkirta shi wani yini yinin alkiyama kina za a tattara manzanni su yi shaida akan al'ummominsu a ranar tashi alkiyama ujjilat ay ukhirat wa idan rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat ay li yawmin ujjilat randa za a tattara manzanni baki ɗaya ga yinin da aka jinkirta shi shine yinin alkiyama to tambaya me yasa za a tattara manzanni don su yi shaida akan al'ummominsu kowane manzo zai ce ya iyar da saƙonsa waye shaidarka al'umma da ta zo bayana daga ƙarshe a manzon da ya zo kafin manzo a ce kai kuma wane ne shi da kai ce al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas mu da al'umman manzo Allah al'umma ne matsakaita masu adalci Allah ya ce za mu zamo shaida akan al'ummomin da suka gabace mu wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ku kuma al'umman manzo Allah manzo Allah zai zama shaida akan ku ina wa'idan rusulu uqitat yayin da aka tattara aka tara manzanni ayi jumi'a aka tara su wuri guda li ayyi yawmin ujilat game da yini mai girma wanda aka jinkirta shi dan manzanni su shaida akan al'ummomin su li yawmil fasli domin ranan da za a rarrabe tsakanin bayi mai gaskiya a bayyana mai gaskiyarsa wanda ya zalunci a tabbatar masa da zaluncin da ya yi wa ma alawa kama yawmul fasl menene ya sanar da kai abinda ake ce da shi yawmul fasl ranar rabe ƙarya da gaskiya wa ya sanar da kai kun ji mun yi bayani a baya in aka yi isti'malin fi'li madi to ana son a ilmantar da manzo wani abu wa ma adaraka amma ka ce wa ma yudirika to jumlar da za ta zo a gaba ba wani karin bayani ne za a yi ba kawai an riga an faɗi abin a baya kina yanzu muna jiran moshi yawmul fasl din nan menene zai faru wailu yawma idhil lil mukaththibin banin azaba a wannan rana ya tabbata ga masu ƙaryata abin da manzannin Allah su zo da shi Allah ya kare mu wannan an maimaita shi so goma a cikin wannan surar in ba na manta ba kowane maimaitawa da abin da yake amfanarwa yana ɗauke da tahdiri da jan kunne mutane su nisanci hushin Allah domin Allah yana da yana da hanyoyin da zai kama bayi duk lokacin da yake so kuma a inda yake so alam nuhlikil awwalin Allah ya ce ashe ba mu ne muka halakar da wanda suka gabata ba karon farko mana al'ummomin da suka kafirce sun gagare mu ne ba su gagare mu ba Allah ya ce mun halakar da su ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرت بالله وكذبت رسلها أشي بمهلكة دعا الأمم لسوء قواتبا ألوك تنسوء كافر تشيو ألا سوك قرية منزلن دعا كأيقوم سوا ألا تمهلكة دسو ثم نتبعهم الآخرين أكن يقوم سأنن مكبيو بايد هلكة دعا باينسو muna iya mu hallakar da waɗanda za su biyo bayansu kamar yadda muka hallakar da waɗanda suka gabata gane ko ana nuhim daga cikin waɗanda suke ‘yan baya waɗanda suka karetawa su ma Allah yana iya hallakar da su kamar yadda ya hallakar da waɗanda suka wuce gabaninsu kazalika naf'alu bil mujrimin kamar haka dai irin yadda muka hallaka al'ummomin da suka gabata saboda kafircinsu to kamar haka ne muke aikata wa mujurmai masu laifi masu karyata abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk mutumin da ya karyata maganar manzo to yana cikin halaka yana cikin da ko dai ya gane ko bai gane kazalika naf'alu bil mujrimin kamar haka ne yadda muka yi ma wa'incan muke aikatawa waɗanda suke mujrimai ne masu laifi wailun yawma idin lil mukaththibin banin azaba a wannan rana ta alkiyama ya tabbata ga waɗanda suke masu ƙaryata maganar Allah ne kenan kafircewa manzo to bane ne Allah tabbatar da karamin mu akan yin biyayya da abin da manzo Allah ya zo da shi Allah subhanahu wataala yake cewa alam nakhluqukum min ma'in mahin ashe ku mutane ba mu ne muka yi ku ba muka halicce ku ba daga ruwa wanda yake wulakantaccen ruwa ne shine min ma'in mahin ay min ma'in haqir qalil wa huwa nutfa ruwa wanda yake dan kadan ne wulakantacce shine dogon mani ba da shi muka yi ku yanzu ana son ai iltifati anzar din mutane duk yadda kake ganin aini ne wani to asalin ka dai daga ruwa ne kuma ruwa ba ma wanda ake so ba ruwa wulakantaccen ruwa kaga dai mani a jikinka zai fito amma kana kokarin ka wanke ta yi taba ma jiki kana kokarin ka a ganshi a tufafinka da ka gan shi gudu za ka yi ka ɓoye ka wanke ke sannan ka hito kuma kai da a haka nan da shi ne an ka yi ka kinan kai ɗan adam inda asalinka za a barka ba kowa kaka ba kuma wai shi ma in ba don Allah ya rufa wa mutum ɗan adam asiri ba mutum wane shi abu guda fa Allah zai wa sai a ƙi ka duka ɓata wagga da an ka azama ta sama in Allah sai a cire ta kaɗai a barka haka nan ba zai da daga yi ko a ce wannan fata ta sama ta huska sai a cire ta mutum mai zai koma za ga ya koma ya yi jawo ya zama jini ga shi ne yana zubowa ai ta magani wata sabuwar fata ta gaitowa me za ka yi kan kaga kai kanka ma baka baka burge kanka baka sha'awar kanka amma Allah yayi ka yasa fata ya rufe ka kuma kana sabawa Allah adam ka komo ma Allah Allah ya ce alam na khulukum min ma'in mahin ashe ku mutane ba mu muka yi ku ba da ruwa wanda yake walakantaccen ruwa bane romani amsa shine bala eh Allah kai ne kai mu faja'alnahu fi qararin makin kuma muka sanya wannan ruwan walakantaccen ruwan kenan fi qararin a wani guri wanda yake shine abin nan abin nan mahaifar mace shine fi qararin ai fi makanin makin wanda yake wuri ne wanda yake mai ƙarfi ai mahrus huwa rahimul mar'a huwa rahimul mar'a shine mahaifar mace wuri wanda yake tsararre mai ƙarfi da mahaifar uwa tana da ƙarfi sosai za ga wata ciki cikin cikin ta akwai ɗa biyu wata ɗa uku ma kuma cikin mahaifa kawai ba ta yi ce mun kai wani faja'alnahu fi qararin makin muka sanya shi shi dan adam fa a cikin mahaifa wadda take tana da ƙarfi kuma an sa mata tsaro ba wani abu da yake shiga cikin ta ila qadarin ma'lum zuwa wani lokaci sananne shine muddatul haml lokacin ciki wata tara wata wata wata bakwai ta wata ya danganta da lokacin da kana da cikin cikin babarka kuma cikin ciki a ina za a same ka a cikin mahaifiyar babanka cikin mahaifiyar babanka wani lokaci sananne shine daga radda aka diga maniyinka kana nan ka zama jini ka koma tsoka a busa marai har da a haife ka Allah ce mu muke kula da kai ka ci ko baka ci ba waye sani serum din nan da ake yi yanzu ba akwai serum na abinci ba eh likitoci ba suna iya su sama serum ba idan ba ka ci abinci ko ba haka ba ne idan suka gano wannan ai a cikin mahaifan uwa ne serum yake in kana ciki ai za ka ga tsakanin mahaifa da cikin mahaifiyarka akwai wata jijiya wadda take ɗaukar tataccen glucose tana kaiwa kana cikin cikin uwa serum yana zoma kana girma wani kafin a aibo shi ya zama ɓule da cikin cikin uwa har sai an ma fasa cikin uwar shi a ɗebo shi lace wala mu muke kula da kai tsawon watannin da kai cikin cikin babarka faƙadarna aka ne ko muka kaddara yadda mutum zai kasance ma'ana yadda hori ne za mu yi ka mace ce za mu yi ka namiji ne za mu yi ka duka Allah ce muka kaddara wannan fani'imal qadirun ma da da wanda suke kaddara abubuwa dan takadiri mu kwatanta abu mu yi shi yadda ya dace kowa Allah ya bibi yadda ya dace ya yi shi kun ga dai nan ga mu dukkanin ba wanda yake irin wani sai a ce wani ya yi kama da wani amma wani da wani ba iri ɗaya ba ne duk ƙwarewarka ba ka taɓa ganin mutum biyu ba iri ɗaya sai dai ka ga mutum biyu masu kama da juna amma ba iri ɗaya ba alace mu ne muka yi wannan haka ne ko ba haka bane kuma ai gwaninta da iyawa ta kai inda ta kai ba barin mutum cikin cikin babarsa bane abun mamaki mala'ikan da aka tura ya zo wajenka sanda kake cikin cikin babarka ya shiga haccan cikin mahaifa ya tarar da kai ya busa maka da rai ai abin ya ban mamaki yadda mala'ika za su shiga cikin cikin babarka waye wannan aiki Allah mai iyawa aka umarce shi da abin da zai umarce ka da shi kuma duka yi yau ka haito ka yi godewa Allah wanda ya fito daga cikin babarsa ya ke godewa Allah ya kafirce ko bai kafirce ba fawailin yawma idin lil mukaththibin to wannan azaba a ranar kiyama ya tabbata ga waɗanda suke karyata ni'imomin da Allah ya musu alam naj'al al-ardha kifata ga wata ni'ima ashe ba mu ne muka sanya ƙasa ta zamo ma'ashi gare ku ba kifata shine wi'a mazubi ma'ashi ma'ashi kamar sak Allah ce ba mu muka sa ƙasa ta zamo haka gare ku ba ahya'an wa amwata matattunku da rayayyunku kun gane hikimar ita ƙasa in kuna raye ku hau samanta ku yi rayuwa Allah ce mu mun kai muku wannan shiri in ko kun mutu ku shiga cikin ƙasa ku samu zaman lahiya shikenan mu muka yi wannan inda ka samu leda leda ko zani ko bargo ko auduga in mutum ya mutu ka nade shi ciki ka kashi bayan gidanka ka ajiye bayan wani lokaci me zai faru eh kaga nan ba ma'ajin shi ba ne amma yanzu idan bayan gidanka kai ya rame ko yaya yake ka saka mutum kan maida mai ƙasa ƙasar za ta tsotsa warin waje dai ba a jin wari ko da saman gurin ka kwanta warin shi ba zai hito ba ƙasar ta haɗe shi wannan sanadari Allah ce mu muka sanya ma ƙasa shi saboda ku mutane ku amfani dan adam gawarsa tana da wari shi mutum idan ka ji warin dabba da kawo ce warin ya tafi ko bai tafi ba to wani mutum in kastin shi na warin shi kana iya kai sati akwai warin a jikinka bai hita ba akwai mutum aka yi kudu ba akwai kasashen da ba su da wadata wuri irin wannan kamar yanzu a unguwa sai mu samu mu sai dan wuri kamar san metar kare shine zamu yi gina ƙasa mu yi zurhi can ƙasa mun ka gyara shi mun ka gyara mun ka yi siminti din shi waje sai mu ruhi to duk wanda ya mutu a wannan unguwa sai a ɗauko wannan gawa sai a je can a dan laba shi ƙasa sai a ruhi a sa mai magani a sa magunguna a naɗe a naɗe a jingine shi amma duk wanda dan uwan shi ya mutu inda har ya shiga ya je ya ajike wannan gawa a can to in ya hito sai ya dade yana wanka wannan wari na gawa bai hita jikin shi amma in cikin ƙasa ne aka sa shi da ya wani dan kwanaki ko kun tono shi ba dai ku ji warin shi ba ya ƙara aiki ta tsotsaye shi ai kuna gani an je magabarta sai kaga an haƙo wani gashi nan kasisun su ga sun amma babu wari ta tsotse ya ce mu muka sanya ƙasa ya zama kamar jaka gare ku ku amfani da shi da ƙasar in kuna raye in kuma kun mutu ku amfana da ita shi sa Allah ya ce alam naj'al al-ardha kifatan ashe ba mu muka sanya ƙasa ta zama abin danka gare ku ba ko kuma me zan ce da Hausa ta zama kamar jaka a gare ku kuna amfanuwa da ita ahya'an in kuna rayi kuna saman ƙasa ku gina gidaje ku zauna ku amwatan kuma in kun mutu ku tona ƙasa ku sa muntunin ku da yan mutu a cikin ƙasar waj'alna fiha rawasiya Allah yace a cikin ƙasar din nan mun sanya duwatsu a ciki shamikhatin dogaye ma'ana thawabit tsayayyu don kada menene don kada ƙasa ta jijjiga da ku wa asqainakum kuma muka shayar da ku ma'an furata ruwa wanda yake mai daɗi ne ka shayar da ku ruwa mai daɗi a cikin ƙasa kai forage sai ka ji ka forage ɗin ruwan shi akwai daɗi ko ka ga idan ruwa ruwa na hito ka ce wannan ruwa akwai daɗi Allah ce mun yi wannan saboda ku ne ku ‘yan adam saboda ku amfana sannan duwatsu wa'inda muka sanya a cikin ƙasa don amfaninku ne yanzu an ka ce ƙasa tana da laushi wani gini bai tsayawa kuna son ku yi manyan gidaje idan ƙasa tana da taushi sai dai su yi ƙasa amma sai ƙasar ta riƙe muku gidan don ku yi rayuwa mai kyau Allah ce mun yi muku wannan kuma ga ruwa asali yana daga cikin ni'ima ruwa jama'a ruwa ni'ima ce babba mutum bai gane wannan sai in ya rasa ruwa ko yana kasar da ruwa yake wahala ce sa wannan kasa tamu yana daga cikin arzikin da Allah mun Allah mun arzikin ruwa muna da ruwa ruwan sama ruwan kasa nan yanzu sai kaga talaka wanda bai wuce miliyan guda ko biyu ba yana da foraji a gidansa kuma foraji ma na gata kin gane foraji din gata walaji wanda ake sama fano kasan shi Allah ya taimake ka kai shi sai dai a kunna a ɗibi ruwa akwai ƙasashen da talaka bai iya furashi ko nan cikin Nijar akwai wurin da za a yi metar dubu ba cin ruwa ba nan ma cikin Nijar akwai ɓangaren cikin nan Nijar don mun taɓa hira da wani cewa suna nan suna furashi sun yi metar ɗari biyar har yanzu ba su cin ruwa ba amma munin da kayan metar ashirin wani wuri ka cin ruwa metar arba'in metar sittin ha gani allah ya wani jagora na'am allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa wailu yau idin lil mukazzibin banin azaba ya tabbata ga masu ƙaryata abinda allah subhanahu wata'ala ya aiko da shi zuwa ga menene zuwa ga manzanninsa in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun sai a ce da masu ƙaryata abinda manzanni suka zo da su ranar alkiyama in taliqu ku tafi ku masu ƙaryatawa ila ma kuntum bihi tukadzibun zuwa ga abin nan da kuke ƙaryatawa game da shi to sai zuwa ga mi sai zuwa ga azaban Allah to ku je ga azaban Allah can ku shiga azaban Allah saboda kun kasance kuna ƙaryatawa da shi a wannan duniya in taliqu ila zillin ku tafi zuwa ga wani yinwa vi thalathi shu'ab wanda yake da menene wanda yake da bangarori guda uku na na inuwa vi thalathi shu'ab wanda yake yanki yanki yanki guda uku ma'ana a cikin shi akwai hayaki a cikin shi akwai wuta akwai kuma cikin shi akwai bela ta wuta akwai duhu akwai hayaki akwai bela za ka ga duhu ga shi can ka ce da inuwa ce kuma ba inuwa ba ce yasa ala ce la zalilin wala yughni min Allah wancan inuwan da kuke gani la zalilin ma'ana babu sanyi a cikin shi babu sanyi irin na inuwa a cikinsa wala yughni min Allah kuma bai kare mutum daga bela na wuta wanda zai kona shi Allah ya kare mu dan kiyama akwai tashi hankali shi da kai in dargo ila dhillin bi thalath shu'ab kai tafiya zuwa ga wani inuwa wanda yake da matakai guda uku ma'ana akwai hayaki akwai bela na wuta akwai wuta a cikin shi ɓangarori ga su can wanda a nesa za ka hange shi kamar inuwa ne yadda zan kwatanta mana yanzu idan aka kunna mataya wuta taya na mota in an kunna masa wuta daga nesa in hayakin da ya tashi ya yi sama me za ka gani ya yi runwa ko bai runwa ba za a ganshi kamar inuwa amma in kaje ka shiga cikin shi ko mai za ka shi to haka za ka ga an yi duhu na inuwa amma na azaba a ce to je su shiga ciki wanda a ciki akwai hayaki a ciki akwai bela na wuta a ciki akwai wuta kanta wadda menene wadda take kona su shi sai Allah ce yursalu alaikum shiwazun min narin wa nuhas haka ne ko wa nuhasun fala yursalu alaykuma shuwazun min narin wa nuhasun fala tantasiran zaka ga su yan wuta in suna zaune kamar feshi na wuta za a rinka yi musu kun gane feshi na wuta yanzu idan aka kone itace aka ɗebi hayaƙin na aka watsa sama ya akwai iska duka me zai rika zubo muku hayaƙi ko to sai wuta haka za ka gan kamar narkakken ƙarhe yana zubo musu tun ka ana cikin hilin fa wuta tana zubo musu tana yawo tana kona su shi yasa Allah ya ce innaha tarmi bi shararin kalafasa ita wannan wutar tana jifa da ta nata kamar dai ka ce manyan gidaje ne kun gane ta tsatsi makera ko masu aiki da sharbon akwai sharbon da in ka kunna mai wuta yana wasu ga ya bats ko ba haka bane ko kuma bari mu komo misali masu sudir in yana sudir ba akwai batsatsi da yake tashi ba shine sharar ita wutan jahannama tana ci tana ci sai ta ce tats sai ta dan watsa wannan tatsatsin to ita kowane dan tatsatsi guda ɗai yana kai girman babban gida a duniya wasu ka ce ina tarmi bi shararin kalakasar ai kamar manyan itace da aka sassare to in ta yi tas kama haka sai ta watso su cikin kahirai kafin su shiga ka annahum jimalatun sufur ka da yace su wa'annan bakakken raƙuma ne saboda bakin da suke shi da kuma girma ka ce dai makakken raƙuma kawon raƙumi yana ce kuma girman shi kamar ka katon raƙumi a jiho shi cikin ka kuma baki yau yana ƙara fito mana da sifar yadda wutar take munan duniya mun saba garwashi mu ganshi jawur to ta jahannama baka ce baki irin aka za ta rinka wazo shi cikin kafari wailu yawma idhil lil mukaththibin wannan azaba a wannan rana ya tabbata ga wa'inda suke kareta abinda Allah ya zo da shi mana manzo ya zo da shi daga gurin ubangiji hada yawmu la yantiqun wannan fayini ne da ba za su yi magana a cikin sa ba kasan kiyama mataki-mataki ne akwai lokacin da za a bar kafirai su yi magana akwai matakin da za a kai ba amma bari su yi magana yanzu ba a son magana su gaba ke ɗaya to yanzu an kai wannan mataki shi sa Allah ce hada yawmu la yantiqun wannan fayini ne da ba za su yi magana a cikin sa ba wala yu'dhanu lahum ba za ma a yi musu izini ba ba za a ba su damar su yi magana ba ba ya tabiru na bale su kawo wani uzuri ga ubangiji cewa ai mu kaza kaza kaza ne a'a ba amma baka dama shikin wailu yawma idhil lil mukaththibin wannan azaba a ranan nan ya tabbata ga masu kareta abinda manzanni suka zo da shi hada yawmul fasl Allah ce wannan fa rana ce da za a rabe tsakanin halittu ai musu hisabi jama'anakum mun tattara ku ko mutanen ƙarshe wal'awwale na da kuma mutanen farko duk za mu tara ku a wuri guda da jama'ana kun fi sa'idin wahid duk mun tara ku a wuri guda e an tara su kowa ya zo da na farko da na ƙarshe sai Allah ya ce fa in kana lakum kaidun fakidun don kuna da wata dabara da za ku yi to ku yi kuna da wani makirci za ku kula ku kula إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا سلطان إن كنا iya tserewa ku tsere babu in kaga mutum ya sha ranar kiyama hujja gare shi wanda bai da dalili akan ibada da ba zai sha ba wailu yawma idhil lil mukaththibin bani alaba ya tabbata ga wa'inda suke karyata abinda Allah ya aiko da manzanninsa da shi zuwa gare su innal muttaqina amma su fa wayanda suka ji tsoron Allah ranar kiyama fi zilalin suna cikin inuwa inuwowi na itatuwa wa uyun da idanuwar ruwa kowane ruwa mai dadi yana gudana mun yi bayani cikin a cikin aljanna akwai bishiya guda wadda zaka iya shekara ɗari kana tafiya baka kai bakin ta ba kula la Allah ya gaya la yarana fiha shamsan wala zamharira cikin inuwa aljanna babu rana kuma babu sanyi inuwa ce dai lafiyayya Allah subhanahu wataala ya kai mu cikin wannan guri wa fawakiha mimma yashtahun da kayan marmari na daga abin da suke sha'awa wa fawakiha mimma yashtahun da kayan marmari abin da suke sha'awa ku kula da kyau lattishi yana kokari ya kai shinkafa gidansa ya kai makaroni ya kai mai duk abin da za a binci ya kai amma ba dole ne ya sai lemu ya kai gidansa ba wanzu wani ka tambaye shi nawa kilon ba na na yake bai sani don ba matsalar shi ta ba inda ya samu ya wuce abin da za a ci gidansa shi kenan idan ka yi aure mace ta kai ƙararka gidansu wai ba ka siyo mata lemu in uban nattijo na da bulala zai koro ta ko ba ga wani saboda ba dole ba ne to shi yasa na Allah yake kwatanta muna an wuce abin da adina dole har abin da ba ma dole ba ne a rayuwar ku kuna adam to a lahira duk wanda kuke so akwai shi an gane misali ko an wuce wannan sai sawa fawaki hamin ma yashi tamki nan nan kan ma kai tambaya abinci ko duk an wuce wannan Allah ya ce kulu washrabu ku ci daga cikin dada dawo washrabu kuma ku sha a gane ko hani'an a cikin yalwa ma'ana a cikin wadata ba tare da abin nan kosarwa ba bima kuntum ta'malun game da abin da ku kasance kuna aikatawa ku ci ku sha a yarwance a wadace game da sakamakon aikin da ku kasance kuna aikatawa malamai suka ce tambaya Allah ya ce ku ci ku sha game da aikin da kuka yi aiki ne ke kai ku aljanna ko ba aiki ba ne aikin mutum baya kan shi aljanna don manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wanda zai shiga aljanna da aikin suka ce hadda kai mazala ya ce hadda ni sai dai Allah ya game ni da rahamarsa kinan dukkan mutanen duniya rahamar Allah ce take kansu aljanna amma da aikin su za a raba musu mukamai a gidan aljanna yanzu kun shigo da rahamar Allah eh to za a raba matsayi gidaje gidaje gidaje sai a ce kaiwa ne tsaya nan kaiwa na je can kaiwa na je can sakamakon aikin da kuka yi kun gane misali ko shi kuma dacewa da yin aiki wanda ya dace a nan duniya shi ma yana faruwa ne da yarda Allah da rahmar Allah Allah ka datar da mu da yin ayyuka wanda suka dace inna kadhalika najzil muhsinin Allah ya ce kamar haka ne muke sakawa masu kyautata aiki zuwa gare mu wailu yawma idhil lil mukaththibin wani azaba ya tabbata ga masu karyata abin da manzanni suka zo da shi kulu wa tamatta'u ku ci ku ji dan dadin da za ku ji kalilan kadan ku kafirai innakum mujrimun lalle ku dai ku masu laifi ne masu kafircewa manzannin mu kahirin ya shekara dubu a duniya to dadin da ya ji dai dan kadan ne in kahiri ya shekara dubu goma a duniya dan kadan ne zaman shi la'akari da zaman da za a yi lahira kinan duk abin da kaga wanda bai bin Allah yana yi a nan duniya to shi ne abin tausayi an jima za ka ga wani ne ba shi a wailu yau mai idin lil mukaddibin wani azaba ya tabbata a wannan rana ga menene ga masu karyata ba game da abin da Allah ya koma zane da shi wa idza qila lahum irka'u la yarka'un ya kasance in aka ce da su su yi ma'alla ruku mana su yi sallah ga Allah a nan duniya layar ka'una ba sa yin sallah ba sa yi ruku ga Allah ce sa ranar kiyama za su nemi wa yau mai yi shafa an sage wa yi da'auna ila sujudi fala ya staɗai'un ce sa ranar lahira za ma su so su yi ma'alla su jira Allah bai bari me yasa dan nan duniya ya ce da su ku yi sallah ga Ubangiji ba sa yi wailun yawma idin lil mukaththibin halaka da azaba da tadewa a wannan rana ya tabbata ga waɗanda suke kareta abinda manzanni suka zo da shi bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu to shin da wani labari ne bayan qur'ani za su yi imani mana wanda ya karyata alqur'ani wani labari zaka bashi ya gaskata maka babu shi yasa malamai suka ce wannan aya tana ƙara fito mana da wasu daga cikin sunayen alqur'ani alqur'ani ana a ce da shi alhadith dan nan da Allah ya ce fa bi ayi hadithin ai wani labari ne ba'dahu ai ba'da hadal hadith ai alhadith huwa alqur'an da wani hadisi ne za su yadda su gamsu dan ka kira su zuwa gare shi bayan sun kafirce wa alqur'ani amsar dai ba muku muna roƙon Allah ya sa mu amsa bi da kuma yadda da abin da manzanni suka zo da shi Allah madaukin sarki ya muna jagora ina ganin nan za mu takaita abin da muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu ladar shi da muka kuskure muna roƙon Allah ya fi mana kuma